بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة عشرين قوة سفر shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan tara shekara ta na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku idan ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari da sha hudu za mu tashi darasi na ɗari da sha biyar a wannan littafi mai albarka alwaji fi fike sunna wal kitabin aziz na kuma mu dawo kan hadisi na ɗari bakwai da hamsin da tara amma lokacin ya ja muka dora dari bakwai na abuwan alulu wal marjan ko shi man da baka ne ke nan um muna cikin kitabul hajji da kuma mu tashi tashi na dari biyu da ashirin da hudu kuma muna cikin babun da yake magana akan bayani wujuhul istihram wa annahu yajuzu ifradul hajji wa tamattu wal ihram mun ji hadisi na dari bakwai da hamsin da tara inda ba da yake cewa ana aisha radiyallahu anha an karbo daga nana aisha Allah madaukakin sarki ya kara mata yadda na'am karajna ma annabi sallallahu alaihi wa sallam tace mun fito tare da annabi tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi wala nura illa annahu al-hajj take ba abin da muke muka nufata ba abin da muke gani annabi alaihi salatu wasalam ya fito yi ba shi aikin haji falan ba kadimna yayi da muka gabato ila harami sai sai take kanta da dawafna bil bayt dukan mu muka hadu muka yi dawafi a aikin Allah fa amara annabi sallallahu alaihi wasallam man yakun saƙa lahadiya sai annabi alaihi salatu wasalam ya umarci duk wanda ya kasance bai koro halayensa ba dabbar da zai yanka ko dabbobin da zai yanka dan wannan magana da ake na cewa hadaya ba ba a magana akan cewa dole sai guda daya idan mutum ya tashi yin hadaya kamar yadda zai yi lafiya a garin su ya yanka raguna goma shanu uku to hadaya ma ya halatta ya haka to amma duk da yawa za ku ji magana ɗaya aiki ya halatta yanka da yawa a matsayin hadaya to sai yace um walam yakun saqal hadiya an yahilla bi korwa da ya tawo ballantana wato yayi da halluli shine yayi umara ya sa kayan gidan sai koma mu'amala da iyalinsa fa halla man lam yakun saqal hadiya duk wanda ko kuma abuwan ya koro hadaya maimakon inda bai koro ta baka shi ne zai ta mutu shi ne balata mallam ya kun saka na hadiya an ya illa wanda bai koro hadaya ba shi ne wanda zai warware ihramin sa idan ya gama ta mutu amma an ka koro hadaya ka ga kirari ya kama ka na dole sai ce ba Allah mallam ya kun saka na hadiya duk wanda bai koro hadaya ya tsaba kuwa sai zanto ya yi ta azumi ya cire kayansa bayan ya yi azumi ya yi ta mutuwi ke to sai ce wani za'u lam ya sukuna matansa kuwa gaba daya lam ya sukuna ba su koro wannan dabbobi ba ba su koro ba ba a halalta kaga gaba ɗayansu kowace sai ta yi ta warware wato ta yi ta mutuwi ba tare da ta yi ta dora ta yi kirani ba ka iya cewa annabi alaihi salatu wasallam ya yi kirani amma matan su sun yi da majoyi amma banda na Aisha kamar yadda zamu sai yace kalat Aisha na Aisha tace fahimtu ni kuma sai al'ada ta zo mu falam adub bil bayi bai yi dawaki ba domin shi ba a yin sa idan al'ada ta zo shi da ake magana zuwa sha uku ga wata ake gama aikin hajji gaba daya to wanda kuma al'ada ta zo ba ko bayan kwana 20 ne sai ta gama al'ada za ta yi dawa ko ifada ita wannan kaga daban saboda wata larura falamma kanat lailatul hasaba ko lailatul hasba yayin da wani dare da ake kiransa wato daren asba am hasba yazo shine wannan hasba don guri ne da ake kiransa asba dare ne da suka yada zango a wannan gurin da ake kiransa lailatul hasba to shine yake Nana Aisha tace lokacin da aka samu wannan lokacin kalan ne tace ya Rasulullah ya ba shi Allah yarji'un nasu mutane bayan sahabbai sun yada zango a nan gurin tace sahabbai za su koma bi umratin wa hajja da umara da aikin haji la da biyu wa arju ana bi hajjati amma ni kuma da aikin haji kadai zan koma ba umara kala to kaga na ta ya zama ma mai kenan Ibrahim duka nau'o'i ukun nan da ake magana a kai wanda wanda ya karanta sifatu hajjati nabi sallallahu alaihi wasallam na kamarawa hajjajin na albani aini ga ya karfafi tamattu'i kamar babu wani aikin hajji ba ba tamattu'i ba dan yana ta karfafa yana gaya ma cewa duk wanda zai aikin hajji to ya tabbatar da tamattu'i yayi to idan mutum ya tsaya a sanaje duba a hankali to zai ga cewa ko shakka babu mala albani ra'ayin halali da ya dauka amma ba shi ke nuna cewa ba za a yi duka nau'o'in aikin hajji ba kamar yadda zamu biya hadisin gaba to sai ce na da shi Allah ya kara mata yadda take cewa mutane za su koma da aikin hajji da umara wa ana hajji'u wa arji'u ana bi hajjati ni kai ni kuma da aikin hajji zan koma قال جاء النبي يقول وما تبت ليالي قدمنا مكة dararen da muka zo maka ke miki dawa biwa dawa kudu wanda mun yi magana ta baya a wannan daren ke miki dawa biwa kuntu sai nake la a a ba bala ba ne kenan cewa ba kai ba ko yawwa kaga da cewa sai bala to nayi kenan haka ne nayi amma wannan amsar la ba sai ba qala fadiya abuwan قال جاء النبي في فذهبي ما أخيك إلى الجنعين كتبكي لدوانك عبد الرحمن يعينك وتبي إذوى الجنعين وانا عبتي كيلوميتا قوم جاء kamar shi da zuwa tara tsakanin tarjib da harami tsakanin da ka'aba sai annabi yake da je dan ba a yi ne umra mun faɗi hikimar da ta sa aka ce ta fita zuwa wannan domin aikin hajji da umara suna haɗa abu biyu ne alhillu wal haram dole sai an haɗa wajen harabi da cikin harabi. To ba a yi nibi umra sai ki ɗauko tarbiyyar ki ta umarar daga can annabi ya ba da dama gare ta. Tumma mawa'idiki kaza wa kaza sannan mawa'idiki za mu haɗu da ke guri kaza da kaza kamar abin nufi za mu kira ta a wannan gurin. Za wata misali kun fita da iyalin ka wani abu ya gare wani abu ya faru ta yi mantuwa sai ka ce ki je ki dawo nan da miki talatin muna guri kaza to wannan shine abin da annabi alaihi salatu wassalam ya gaya wa nana Aisha ta je ta dawo ana jiranta qalat sabiya tana da sabiya ta ce ma urani illa hadithatu ba ni na tsammani ai ba a zunnu ba abin da nake gani kawai baiwa Allah na kawai ta yi haka da jirin da tsari me ya motsa ke nan titi kawai ku fita kasan ana samun wannan rigimar wai za a fita mata biyu kowace take a gaba za ta zauna gaba ɗaya kowace take ita wallahi a gaba za ta zauna da uwar gidan da amaryar sai ce to duk ku koma baya ba da shiga gaba in kuma sun shiga ce kowace ta koma gida eh ba komai ka zama direba ai maslaha ce domin zaman ka direba ya fi ba maslaha akan wata ta shiga gaba nan kuma direban hajji ya zama ai yawwa na duk gaba ɗaya na hajji a gaba to idan zai yi shi kenan ai maslaha ce kai za ka duba abin da kai za ka iya eh in sun danne ma gaba shi kenan ko handbrake su danne shi daga karanta yadda za ka yi a samu matsala su sau da haka kaga kifi ya motsa kenan kala sai annabi ya ce akarai halkai ko akara halka irin ta yi magana da sai annabi ya ce akara daga akin ne na fara gaya muku satin da ya gabata cewa wato bakarariya bakarariya ce amma abin da ake nufi a hausa daga kalmomin da suka kawo shine kamar da ya magana ce kira Allah gafara ta ko rufe mana baki an fahimta da wani ya ce aka ba da rike faɗa sai annabi ya gwane ta idan kana so ka zauna lafiya ba wai da iya matanka ba har ƴaƴa in ana kawo zanje ka gwane ba ka wala ka samu matsala a gidanka kawai akwai wanda ya bada koba duk abin da aka kawo zai dauka to kaga annabi alaihi salatu wasalam na na ya ba ta gurin safiya da wannan magana sai ni Allah kamar ka dishi ina ruwan ki ni ga ni an fahimta da kyau ko yawa halka wato kamar abin da ake magana akan wato daga alhalku ne takura kin takura mana kin tsaya mana a makogoro alkai sai da baba haihuwa yake ba duk da wasu malamai suna magana akwai wani shiri da daga wani ya duba amma an ya yi amma an masa rabi mai yawa cewa ai magana ma da Aisha ai cewa kawai ta kare mutane ta ki dawowa da wuri ga gidan kuma ita ba haihuwa take ba kuma ta kare mutane da a wannan gurin daga ba ta mulki goma sha biyar ko goma ta ji ta daɗe amma dai a kara halka kalma ce ta ne gwaliya sai annaba ne salatu wasalam ya ce wato awa ba ta ci yau wannan hari bakin yi dawa bi bane ranar sallah kana ce ta ce kultu bala ne ta ce layi kana la ba sai yake to babu da yake yake kaga maganar da wa ake kenan da tafiya ake ko da aisha da na tafiya ne sai annabi ya ce to tafi qalat aisha falakiya min nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa musil da tabiya ta ko da aisha kun yi juru aw ma tuki yawman nahl bai dawabi wani ranar sallah babba qalat sai ta ce kultu dawabi wala baban da tabiya ne kultu bala sai ta ce nayi kaga misali wata amsar ya ƙara dora mata a kai cewa da kike wannan magana ke ba shi kamar kace ke ba kin yi kaza ba tunda kishi ne motsa tana ganin ya za a yi wanka kaza ita ba yi mata ba sai annabi ya ce ke ba kin yi na ki dawabun ba abin nufi ke ma da baki ne da muka jira ta ke ma za mu jira ki kaga ita ma na da ya wani ƙarin bayani sai da aka tambaye ta cewa kin yi tace ba sai ba saboda haka a gidanka ba wai sharadi bane wanda ba ta da lafiya in ka biyo mata magani yanzu yadda yake tsadar nan na dubu goma sha biyu ke ma ki ce dole sai an zo miki maganin mara na dubu goma sha biyu a ita ba ta da lafiya larurar ta ta nuna za a kashe kuɗi da yawa ke ma ba ki da lafiya ba haka bane ke mura ta take damun ki glucose za a biyo ko kuma activate shi za a baki ita sai annabi alaihi salatu wasallam yace wato ke ba kin yi dawa kun kira ran sallah ba yace dai to sai ce la ba cikin firido ai ila hadisin juru khifafan wa zikala sai ce to tabi je ki kamar ka ce to zo ki wuce mutum din da je kin yi rashi dawa ba zo ki wuce kila in je kala ta aisha na na aisha tace kwalakiya ni kaga da wa ake kenan na na tafiya na na aisha tace ni kuma sai annabi ya haɗu da ni wa huwa mu'idun min makka yana da hawa min makkata yana hawa wato waɗannan wannan tudun da yake wato makka wa ana munhabitatun alaiha ni kuma ina sakkowa ina gangarowa aw ana musidatun ko kuma ni ce ne hawan wa huwa munhabidun minha shi kuma yana sakkowa kun ga mun bi hadisi a gurgudu zaki da ya gabata ai za abin ya fito ku a karkashin wannan ana bayani sosai malaman da suka zo mutum zai lakta akan abin da ya shafi alhira alhiratul mahmuda wal mazmuma akan kawo wannan labarin cewa mata duk inda za ka aure su dole akwai kishi dole kawai abin zargi shine laujo ta yi alhiratul mazmuma kishin da yake abin zargi amma wanda yake abin yabo ba komai dole ne dama tunda tana santa da zarar za ka karo ta za ta rika cewa yanzu ba lokacin ta da kake da shi gaba ɗaya ko ta raba za dole za ta rika jin jarin da za a ji ta ji wani abu to kai ma wajibi ne ka lura da cewa shi za a wannan gaba wato ita a ban lallaji lallaji da za domin wani kishiya ko a ofis kai ma ba ka san kishiya sai dai ba yadda za ka yi ba ka kawai lafiya nan ofis ɗinka a ce wajen ran za a raba shi biyu in mutum bai ba mai tauhidi ba ne zai shiga bokaye cewa wani ya rufe shi ko da za a bamma albashinsa domin yanzu ma sun jojin za a raba biyu ba kai kaɗai ba ne oga ko wani ogan to kaga wannan ballantana iyali kuma to wannan shi ne wataƙila kafin sati ne zuwa a ƙara binciko mana irin wato fawa'i akwai fa'idodi amma tun da mai tashi muka yi ba za mu ja lokaci ba fa'idodi da ake ɗauka ƙarƙashin hadisi a samu mana ko biyu ne ko uku hadisi na gaba hadisin Abdurrahman ibn Abi Bakr dan uwan na da Aisha annan nabi sallallahu alaihi wasallam amarahu an yujiba Aisha wa yu'miraha min at-ta'lim Abiyu Abdurrahman bin Abi Bakr Allah ya kara masa yadda yake cewa Annabi alaihi salatu wasallam ya umarce shi da ya goye da Aisha wa yu'miraha min at-tanil yaje ta dauko umarta daga tanil wanda muka ce kilomita 16 ne zuwa 19 tsakanin gada wato harin mun faɗi dalili kuma da ya sa kai faɗi wannan wannan Abdurrahman din sai muka haɗu da hadisinsa mun faɗa wato yana ɗaya daga cikin ƴaƴan Ummul Rumman dan uwa ne ga Nana Aisha Allah ya kara mata yadda Ummul Mu'minin sannan ya dan yi ya dan yi tijiri kafin ya musulunta har sai da aka zo Hudaybiya a shekara ta nawa Hudaybiya ya salam Hudaybiya sulhu Hudaybiya shekara ta nawa takwas shi ne malamin tsira kuma ba shekara ta nawa aka yi hudaybiya bari ba ku zaɓi ta hudu ko ta biyar ko ta shida Allah ya kyauta gaskiya biliskol kuke yi biliskol shekara ta shida ko ga wani can a baya wani yaro ne shekara ta shida to sai daidai lokacin abdulrahman bin abi bakari wato ya musulunta sannan aka ce mutum ne mai kaifin hankali kwarai da gaske yana da kaifin hankali sannan shine ya kashe mahakam ibn sufai wanda yake wato ka iya cewa fulogin musaila batul kazzab fulogi eh mugun bafadi ne a gurin musaila batul kazzab to ibnu abi bakr ne siddiq shi ya kaje sannan ya je duk kuto ya koki da aka yi a sham gaba ɗayan su ya je ya je kuma yakin yarmouk dan a lokacin Allah madaukakin sarki ya masa jarabawa sosai an masa raunin nuka sannan ya rasu ne a wata kwanciya bacci da irin wato mutuwar nan da za a ce mutum ya kwanta bacci ba ta shi shi ba haka ya faru da shi na to shine wannan Abdurrahman ibn Abi Bakr ne kaga wannan hadisin ya nuna mana cewa ake sarki sharadi ne daga yin ne dawafi sarki sannan kuma ya halatta mutum ya goya wanda take muharramarsa har ya kimanta da ita ya kamata wanda za a gani ta goyo ta zama yayarka ko matarka ko kanwanka ko dai wanda ba za ta aura ba kawai shi ne sharadi wani matsalai ko kuma haka kuma ba na cikin zuwa karshe ka ga yayin da ke goyo ta ya kamata ya zama haka ko ya zama dole dari bakwai da sittin da ɗaya ana jabir bin abdullahi bin ada ana ada samitu jabir bin abdullahi fi unasin ma'au yace na ji jabir bin abdullahi cikin wasu mutane tare da shi kala yace a halanna mun ɗauko harama ashabar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun ɗauko tarbiyya daga miƙati Musa ba Annabi alayhi salatu wassalam fil hajj khalisan laysa ma'ahu umra mun ɗauko haraba ne dai aikin hajji tsantsa aikin aikin hajji da ba umara a tare da me kenan Ibrahim tsantsa suka ɗauko shi kala adawu sai adawu yace kala jabir yace jabir yace fa qadiman nabi sallallahu alaihi wasallam subha rabi'atin sai annaba ne salatu wassalam wato ya gabato a tabiyar hudu ga wata ga watan ne zulhijja hudu ga watan zulhijja saura kwana nawa a hau wato arba kwana biyar magad min zulhijja wanda suka jure a zulhijja yace balan ma kadinna yayin da muka gabato a maranin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya illa sai annaba ne salatu wassalam ya umarce mu cewa da kowa ya ga hannun bayan umarin da kowa ya kira kayan sai kira iramin sa duka annabi ya bada umarni akan haka shine amara na Allah illa wa qala sai ki ahillu wa asibu min nisa ku cire kayan ku ku je kuma ku ci gaba da saduwa da iyalin qala adawu ne ruwayar yace qala jabir sai jabir yace malamin nan wallahi azima alaihi amma annabi bai tsananta ba kamar jawara ya bayar walakin ahallahunna lahum sai dai annaba ne da zo salamu ya halatta musu matan ne gare su cewa za ku iya komawa iyalin duk da kasa da sati ɗaya ne ya rage a yi ne a fara aikin hajji kwana hudu ne ba kawai za a tafi yau ku tarwiya ko to fa balagahu anna naqul jabir yace sai annabi ya samu labarin muna ta wannan maganganun muna ta cewa yanzu saura kwana hudun kuma sai a ce mu tira kaya irin korafi ne na mutane da ba za ka rasa ba ko limami ne kai a masallaci za ka samu wannan korafi kawai me ya faru sai ya ce lamma lam yakun bainana wa baina arafata illa khamsa amarna anna illa ila nisa'ina kaji kaji ba mutum sauki aka samu musu cewa suna magana cewa yanzu saura kwana hudu ko biyar mu fara aikin hajji amma a umarce mu da cewa mu cire kayan mu kawai mu koma ga iyalin bana fi arafata kuma sai mu zo arfa tasturu mazakiru na almadiya al'auran mu tana digar da mazi abin nufi sha'awa ba ta gama sakin mu ba kinaya ce sha'awa ba ta gama sakin mu ba domin su koma wa iyalinsu kaga za su ta mu'amala da iyalinsu har sai ranar takwas ga wata za su ƙara ɗauro haraba kinaya ce ba wai ana nufin al'auran na tsigar da maziyi ba a kinaya ce cewa suna cikin ne suna cikin yanayi na sha'awa da ba ta gaba sakin su ba ana ce yake wai kuru jabir jabir yana cewa shi ne ruwayar shi a kawo yake sai jabir ya rika cewa biyadihi ya kulu jabir biyadihi haka da ayyaf'alu mun ja faɗa ya kulu dinnan jabi yana aiwatarwa yana aikatawa da hannunsa haka da shi nuna wa haraka sai motsa hannun ya motsa hannun cewa da yazo ya bayani akan cewa ba zo yanzu sha'awa ba ta gama sakin mu ba sai motsa hannunsa fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya miki fa kani ce kada alimtum anni atqakum lillah annabi ya samu wannan labarin da suke faɗa cewa yanzu a bar mu yanzu har ma kun ce kayan mu mu koma gari ya nufi kuma mu dawo aikin haji sha'awa ba ta gama sakin mu ba to da annabi ya ji labari suna wannan korafin fa kala ni ce kada alimtum anni ashkakum lillah yace kun san cewa na fi ku tsoron Allah daga jin kalmar ka san da wani abu da ya faru wa asdaqukum sannan kuma na fi ku gaskiya eh in magana gaskiya ake din na fi ku gaskiya wa barukum kuma na fi ku bin Allah ba tsaban san bin Allah bane suke ganin cewa bai kamata a ce su kira kaya ba to annabi yace na fi ku bin Allah in magana bin Allah kuke walaula hadi yace wallahi ba dan dabbar da na koro ba yace la alamtu kama ta illu yace ni ma da na cire kaya na yi umara na shiga kayan gida kamar yadda kuka yi fa illu yace to ni na ba ku umarni kowa ya cire kayansa fa law istaqbaltu min amri mastaqbaltu da za a dawo min da ya dawo yanzu kun gane kalmar ayi da za a dawo min da da ta dawo yanzu sai annabi alaihi salatu wasallam yace mastaqbaltu amma a hadisi yace ni ma da ban koro hadaya ba da da za a dawo min da ta dawo yanzu ni ma da ban koro da hadayan ba jabir yake ba halanna wa sabina wa alala yake je muka yi wato da hannu muka cire kayan mu sannan muka ji muka ji a karkashin wannan ayar ta koma da sai za ga wasu malamai na tafsiri suna kawo ban yi ayar rasula fa kada ala Allah wasu malamai suka ce akan ta sauka wa man tawalla fa ba arsalnaka alaihi hafiza duk wanda ya ba annabi alaihi salatu wassalam to Allah ya ji to sai ya jabi yake muka ji kuma muka ji an fahimta da kyau ko to kun ga a wannan gabarin kuka lura da kyau za ku ga cewa shi ma an yi ne wato an yi koyi da idan kuka duba da kyau za ku ga cewa annabi alaihi salatu wassalam ya yi ya ba da ya nutar da akan cewa za a iya yin ne da maturi za kuma iya yin kirani a wannan iya wannan gabar da annabi ya yi kenan da maturi ya ko kirani kirani sahabban kuma da ya ba umarni ne suka yi da matuyi a ba ifradi suka yi ba da matuyi domin sun fara yi umara sannan suka zo suka yi to shi za malaman da suka tafi akan cewa lallai tamattu'i ya fi kamar su albani da malaman mazhabar hanabila suna ganin saboda wai annabi ya faɗi wannan kalmar cewa da za a dawo min da kamar ta dawo baya to da ni ma bai zan yi a aikace annabi kirani yayi amma a magance to shi yana amfani da cewa me ake gabatarwa tsakanin magana da aiki wanne ne gaba ayyu ma yusaddam aiki ne gaba ko magana yanzu idan annabi yayi umarni kuma sai aka ya aikata wani aiki wanne ne gaba aiki na tsakanin aiki tsakanin aiki da hali wanne ne gaba hali to tsakanin umarni da aiki wanne ne gaba duk wanda ya karanta usulu da kyau ya san cewa umarni ne gaba domin zai iya yiwa aiki annaba ne da zai zama kusufiya zai iya yiwa da shi kadai abun ya shafa to irin wannan dalilin albani ya kalla yawwa to ka gani wannan ayat ce khalisatan laka min dunil mu'mini saboda haka kaga wato wannan abu da albani ya dogara da shi yana da ka'ida da doka a usulul fiqh amma gaskiya da san da yafi inganci shine malamai suka ce duka guda uku ya nuna halalci jumhur gaba ɗaya sun taba akan cewa za ka iya kowanne daga ciki za wanda Allah ya hore ma aikin hajji da dama sai duka kai kirani kai ifradi kai tamattu'i wani malamin ya ce yayi kirani sau biyu yayi tamattu yayi aikin haji sau 20 da wani abu yayi kirani sau biyu yayi ifradi sau biyu sauran shi yayi tamattu shikenan an bayyana da kyau ku to zo da ka huta duk kowanne Allah ya hore ba an kaje wannan kai kaza in kaje wannan kai kaza shikenan duka ka kewaye su amma dai annabi ya ce da za a dawo daga wata dawo baya to da shi ma fa tamattu'i ne to shi sa magana cewa kaza ya fi kaza wannan ijtihadi ne dai matsalar lafiya amma idan duk wanda mutum ya yayi kada wanda ya zo ya araya ya ba yace duk wanda bai tabatiri ba domin shi annabi yace zai yi duk da yayi kirani idan kai bai ba wannan idan kai baka baka bi ka'idodin malamin fiqh ba saboda haka duk wanda aka yi yayi magana cewa kaza ya fi falala kuma wannan ijtihadi ne kowa ce har yanzu suna kan wannan bakar an fahimta da kyau ko to saboda haka wannan shine sai yace wa asdaqukum wa barukum walau la hadi la halaltu kama ta illun fa hillu walau istaqbaltu min amri matalibtu ma alaytu yace fa halalla wa sanina wa adana wannan hadisi ya koyar da mu abubuwa da yawa hadisi abu na farko suka ce yana nuna mana halaccin yin fushi idan an yi ne in dan ne haƙi hurbatin din yayin da aka keta wata alfarma ta addini a ina annabi alaihi salatu wasalam ya yi fushi ne lokacin da suke ta wancan maganganu cewa yanzu saura kwana kaza to sai da annabi ya nuna fushinsa a lokacin sannan ba da suka ce a je halatta mutum ya ce lau fi ta'assub an gane idan wani al'amari ya ya ya guje mata na addini wanda bai bai ce lau indai al'amari ne na addini ba al'amarin duniya ba domin wani zai dawo ya ce fa inna lau tattabu amalin shaytan to ba anan take aiki ba kun fahimta da ke ku misali su ina ma tintin ne hadda qur'anin nan kun fahimta da ke ku yawa an fara lakta karatun ne ce da ma tun wurin da su wannan an ce tana da mahalli ita irin wannan akan wani abu da ya kubuce ma da addini babu ne saboda wannan gurin ya kaga ya kamata tunda abu ne da ba ko ina yake yawo ba ka rike gabas dan wani zai ce ma kaza to ga gurin anan malamai suka kawo suka ce anan ake nuna halaccin ya halatta mutum ya ce wato ala bawati umuri wa masalihi shar'i wani al'amari ya guce masa na addini da kuma wata maslaha ta shari'a ya halatta ka ce ina ba anan ya halatta amma banda nan duk sauran wuraren ana ganin bai kamata ka faɗa ba sannan halattin yin umara a kwanakin ayyukan haji ayyukan wato wadannan aikin haji bil ijma ba da sun yi jima'i akan wannan sannan hadisin ya nuna mana cewa duk wanda ya koro hadayarsa to ba shi ba warware kaya sai ya yi kirari inda ya koro hadisi na gaba an jabi bin abdullahi kala amara annabi sallallahu alaihi wasallam aliyan an yuqima ala ihrami annabi ya umarci sai na ali da ya tabbatu cikin ihraminsa kala jabi jabi da yake fa qadima aliyu ibnu abi talib bi ti'ayatihi ali da abi talib sai ya gabato da ti'ayatihi ti'aya idan suka yi magana ta ana magana akan wilayatihi ala yaman kenan ko ga ti'aya ana magana akan ai kulawa da abin da ya shafi bai ilmali da kaza amma a nan gurin yana nufin wato jagorancin sa da aka baki ai an tura shi tafi in da ku iya tuna hadisin annabi lokacin da annabi ya tawo aito aikin hajji da yana albaya domin ya aika shi ila yaman wannan hadisin na bukari da kuke iyawa wanda annabi ya tura shi yace zai kirawo mutanen yawan idan ya je eh wato gurin sai kira su zuwa kalmar shahada zuwa kaza duk kun san wannan hadisi to lokacin an tura shi ne da shi da Khalid ibn al-Walid aka ce je raka shi kuma ya raka shi da tawagar gaba ɗaya shine jagora to dan da aka tawo aikin hajji da yana albaya da dai na kuma ba waya ba social media da za a san da ya dawo ya samu labari shi ma je ɗauko haraba daga can ina kenan ya lambar ko ba nan bane na yaman sai ya ɗauko haraba daga ya lambar to me ya faru to lokacin da sai da ali ya zo Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yadda kana sai yace bima wato kana bima a hallabi akwai tambaya ku kana lahu nabi sallallahu alaihi wasallam bima alalta ya ali da wata niyya ka ɗauko da wata irin haraba ka ɗauko kirani ka tore shi ko tabattu'i ko ibradi ya kai aliyu kana sai yace bai ba annabi annabi sallallahu alaihi wasallam yace na dauko niyya ne da irin niyyar da annabi ya tore ta ko wace shi wane mu ne ko wace shi kana sai yace ba ahadi sai annabi alaihi salatu wasallam yace to wato kai hadayarka wankut haraban ko kuma koro hadayarka ci gaba da kora hadayarka ka tabbaci cikin haraminka kama an ta kamar yadda ka taho kana sai yake wa hada lahu aliyun hadiyan sai da Allah ya kara mata yadda wato yayi mata hadaya hadaya sai za ku iya tunawa a nan bayan an je annabi alaihi salatu wasalam ya yanka dabbobinsa a cikin dabbobin guda nawa annabi ya yanka da hannunsa sauran gaba ɗaya waye ya yanka sai da ali shi sa kamar yadda ake magana idan mutum ya ɗauko ina gaya wasu muna karatu yadda sahaba annabi alaihi salatu wasalam suke kaunarsa suke yi mabiyayya ai wata kila idan mutum ba ya zama dan aljanna a irin mu in ka leka haka ce tafi aljanna in dai ka leka ka hango da da Ali da Abubakar da Umar ai ka dawo ka ce anya ga wannan kofar ce saboda irin abubuwan da suke wa annabi alaihi salatu sai ka dawo ka hango dan ungo ku je ka ce to nan ne da ana magana akan ukuwa ba wai ta habbai ba wani abu da ya tsara tsore mun kai dan gani da wayannan bayan Allah da annabi ya khairun nasi qalmi thumma alladhina yadunahu thumma wallahi tin ita kaje karanta um wato siyaru alamin nubala karanta tarihi Ibrahim an-Nakhai da Ibrahim al-Taymi abokai ne sai aka samu sabani tsakanin Hajjaji ko da yake shi Hajjaji da ba kowa ya samu sabani da shi tsakanin da Ibrahim an-Nakhai sai ya tura a kamo shi da ya ce a kamo shi da aka je wanda za su kamo Ibrahim na kai ba su san waye ba da suka je suka ce ina Ibrahim to ce rashin sa'a da suka je zuwan sai suka tarar Ibrahim taimi ne a gurin shi Ibrahim na kai baya shi kuma Ibrahim taimi ya san cewa Ibrahim na kai sai ya tambaye su cewa wa kuke nema suka ce Ibrahim Ibrahim muke nema waye turo ku kai sai suka ce me garin ne gaba daya gwamna shi ya turo mu ya turo mu mu tafi da shi to tunda ba a karasa ba ya san cewa shi ake nema Ibrahim na kai sai ce ga nan to su kuma an ba su umarni da kun kama shi ku kai shi kirikiri wani da shi kawai dan hajjaji yana wannan akwai wanda ya je sa bayan an rufe shi tagogin ba aka rufe duka tagogin to gwara wannan shi wata ran da aka buɗe an ga yana sallah gaba ɗaya sallah yake kwana da kwana to shi wani ko ba abu shi wannan da aka je kawai ibrahimu tayi an kama shi an kulle shekara da shekaru hajjaji ya manta ne a sai da ya mutu a kurkuku a nan ne nake gaya wasu muna tattauna hukumar islamiyya in kana so ta gaske abokin gaske kenan da ya tashi kawai sai aka zo aka ce ai ibrahim yaro aka ɗauko shi yace yace wannan ibrahim aka ce ibrahim ya ma manta da ya sa a rufe aka ce ibrahim ce ne me ya kai kurkuku kuma aka ce ai ka ce a kawo yace ai shi ba shi yace a kama ba shi Ibrahim na ka iya ya kama dan Allah ya yi wayannan bayan Allah gaba ɗaya shi aikin sai tafi a banza wayannan fa ba almajiran sa akwai ne fa ɗaliban sa Abdullahi dan Mas'ud ne wayannan su ne fa masu wannan ɗabi'a ya dan uwansa za a kama yace shi ne aka je aka rufe a cikin mutu wallahi saboda kawai yana so ya ba Ibrahim na ka kariya kisa idan ka ga ana taba sahabbai baka jin zafi ko baka san su ba yawa kawai kini idan mutum zaka ji wani yana cewa to me ka ai sabani ne na addini sahabban a in za a yi sabani a yi shi gurin alwala da sallah amma ba gurin abokan annabi ba ai ba ke rijiya ba gurin wasan makaho bane to shi za a ka duk wanda ya ji an taba sayyidina Abubakar ko Umar a abota ba an shiga cikin kogo duk kun karanta a tsira wato abu mai daɗi maciji ko wani abu ya zo ya rika taran sai da abubakar a tsira haka aka kawo mana amma ya iya motsa saboda kawai kada annabi ya damu abokinsa ne a sai da annabi ya kalla a idan sai gane da matsala Allah da kansa yake wato lokacin da abokinsa Allah da kansa ya kira sai na bakar abokin annabi in kana lahu sahibuhu la tahzan inna allaha ma'ana in kana li sahibihi kai la tahzan illa inna allaha ma'ana lokacin sahibihi lokacin da yake cewa abokinsa la tahzan inna allaha ma'ana shi yana cutuwa amma lallashin annabi yake cewa ba komai shi da ake bala idan duk wanda zai yi magana akan abokantaka sai ka tabara shi sun ya dauko duk wanda ya magana akan abota bai dauko sai na bakar da annabi ba a kololuwa bai kawo irin su Ibrahim na kai ba ka je karanta wani littafi al-ukhuwa islamiyya na Mahmud al-Misri dan littafi ne haka kawai za ka amfana kwarai da gaske ka gane ya ake abota da yan uwantaka da musulunci an an cewa da abokinka ne shi sa a matsayinka na matashi wanda ya taso ya kamata abokanka kowanne kai man muhalli kowanne abokin gaske shi ne wanda idan fa baka nan ka ji an ce ya shiga gidanka za ka ci baka gari wanda ya shiga gidan ka rika jin cewa to wannan maslaha gyara yake kawai hankalinka ranka ya fada cikin ka samu nutsuwa kamar tsumma a randa tabbas gyara yake ba damuwa amma duk abokin da in ka ji ya shiga gidan ka hankalinka zai tashi ba kai da shi ba to ba aboki bane ba sunan sa aboki ba abokin holewar ka ne a waje yawa amma wanda zaka ji cewa yana shiga gidan ka ji cewa lallai maslaha ce ta kai wannan shine aboki to saboda haka wannan kundi abin da ya fada sai ce wato ina gurin na mun gama hadisin ko kawai bayanin muke an jabi bin abdullahi radiyallahu anhu nabi bakwai da sittin da uku annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ahalla wa ashabahu bil hajj annabi alaihi salatu wasallam shi da sahabbansa sun kulla harama ta aikin hajji walaita ma ahadin minhum hadiyun ba ɗaya daga cikin su da yake da hadaya ba ɗaya gairan nabi sallallahu alaihi wasallam wa dalha banda annabi alaihi salatu wasallam da dalha wa kana ali qadima min al-yaman ga fassara nan sai na ali ya gabato daga yaman wa ma ahul hadi a tare da shi akwai hadaya fa kana sai yace halaltu bima ahalla bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na kullu harama da irin wato na kullu niyya da irin niyyar da annabi ya dole ita wa kana ali al-qadima min al-yamani wa ma'ahu al-hadid sai na ali ya to daga yaman din nan tare da shi akwai hadaya dabbar sa fa kana sai yace halaltu bima ahalla bihi rasulullah nayi kullu niyya irin yadda annabi yayi wa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam adina li ashabihi an yaj'aluha umra alhali annabi ya umarci sabai gaba ɗaya cewa su maida wannan kira'atul ibrahim da suka dauko ko kirani ya koma umara ya dogo bil baiti su je su dawa bi alakin Allah thumma yuqassiru wa yahillu sannan su yi aski sai sai kan saboda saura kwanaki kaɗan sai annabi ya yi sai sai kan su kwalkwabu kwaryan molu illa man ma'aul adi sai wanda yake da hadaya kawai fakalu sai suka ce nan taliko ila minan to yanzu kuma irin wannan dai abin da gaya muku na korafi yanzu ma ta fa har mina wa zakari ahadina ya tsuru sha'awar ɗaya mu bata sake shi ba a fassara fa wato ta kobo da kobo sai aka yi azzakarin ɗayan mu da wato al'aurar ɗayan mu da digar da mani ba haka ake nufi ba sai dai fassarar ta murawa za ka yi amma fassarar malaman mu da suka faɗa shine wa zakari ahadina ya tsuru shine sha'awa bata gama sakin mu ba har in wani ya iya tunowa sha'awar karama zai iya yin kaza misali haka kawai za ka hararu shi ne wa zakari adina ya tsuru fa balaga nabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya samu labari irin wannan korafin da ba kana jagora dole wani abu da yake zuwa kunnanka ko ba social media a to kaga ko ma ba a faɗa ba shi Allah zai ma wahayi cewa a gaya maka gaji kaza da kaza to me ya faru sai yace annabi ya samu labari ba kana sai yace law istaqbaltu min amri mastadbartu ma alayhi ni ma za a dawo min daga wata dawo baya yace ni ma da ban koro hadaya ba walaula anna ma'iya alhadiya la ahlaltu yace wallahi ni ma ba dan a tare da ni akwai hadaya ba da na warware wannan yanayin da kuke ciki da shi zai wannan dalilan fa albani kenan wa anna aisha hadat da aisha ta yi isti ta yi al'ada al'ada ta tazo wa na takatil manasika kullaha sai dai wannan ayyukan gaba ɗaya na ibada shine almansak duk aikin ibada ta gaba ɗaya dai gaira annaha lam tatuf fil baiti sai dai fa ku sani wato lam tatuf fil baiti ba ta yi tawafi a ɗakin Allah ba arkanul hajji guda uku nan duk dai amma banda daya banda dawar kala sai yake falan ma dahurat yayin da tayi tsarki wa da ba tayi tawafin kala ya rasulullah sai ta ce ya ma'aikin Allah a tandali kuna bi umratin wa hajjatin yanzu kwa tafi da umara da aikin haji wa an daliku bil hajji ni kuma tafi da aikin haji kadai فأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم كان الذي يوم عبد الرحمن كان أبي بكر يعينك سوى يبتدئ تزوى التنعيم فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة تقول لي sai sai umararta daban bayan ta yi aikin hajji daban a watan zulhijja wa anna suraqata bin malik bin ju'shub laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil aqaba turaka wannan sahabin turaka shi ma karanta tarihi sai ibnu malik wato zaka ga abun ban kai shi ba amma shi ne za ku iya tuno mana kansa ai shi akwai abu guda ɗaya da ya fice ni turaka ibn malik ne ne ne na farkon ban ji me kake ba saka kayan turaka ibn malik Malam Ahmad. Me za a tuno a kansa Suraqatu bin Malik? Me dalilin ma musulunta sa? Lokacin hijira ba ka ce komai ba. Sai aka yi. Yawwa. Kun ji abin da yake lokacin da aka ce duk wanda ya kawo Annabi alaihi salatu wasalam ko da rai ko a mace za a yi ma wata gagarumin kyauta ko ba haka bane sai ya bi shi bin da ya rike wa annabi alaihi salatu wasallam kuma dalilin musulunta sa kenan ba tarihin sa zabi ba dalilin musulun wannan gaban nake so a tuno kowane irin sahabi yanzu da an zo an yi maganar sanda wani sai ka tuno wani abu da yi babba ko ba haka ba da an yi maganar ta ba wa kalewa sai ka tuno wani abu da yi babba da yi maganar marigayi mai zama fili sai ka tuno wani abu da yi babba to haka ake so da an magana da abin annabi sai ka tuno wani abu yanzu da an yi maganar Ronaldo ba Cristiano ba sai ka tuno wani abu da yi abal lokacin yana Real Madrid ko san da yana Faransa da an magana Pele ko sai a ce shi ya ci balabalan da ba wanda ya taba ci in ba wayannan da suka zo ba wannan kawai tarihi ne la haula ba lada wallahi ba lada zai gaya ma cewa ba wanda ya tsallake fili sai da aka samu Messi da Cristiano Ronaldo yanzu suka zo suka yi kaza ba ka ke faɗa ba to zan iya rike wannan ka ta rike zara ka da mali ba da buga ne Ismail yana yawan gaba na ga san da muka gama da Rio Rama da Adamu da Mubarak da yazo sai da ina da ta yake kuma da sira Annabi alaihi salatu wassalam a cikin dake wato mina tarihi ne ina a cikin dukinku kamar sukari a cikin ruwa kagan sukari ya narke a cikin ruwa yara aka raba su sai dai by distillation method and chemistry ko evaporation method ko kaza a koma nan a ce za a yi ai kaza ya narke sai dai wannan hanyar kuma shi ma ba shi bane zalla duk wani ya tafi za a iya samo shi ta wannan hanyar to kage da zanto abin da ake nufi in dai sai ba evaporation method ko distillation ko kaza ko filtration method duk wannan abubuwan da suke faɗa in dai sai ta wannan hanyar kai ma ake ba za a iya raba sai dai kake kaza ai shine abin da ake nufi sai dai za a raba bargonka da jininka da jikinka kaga ka mutu kenan to shine haka ake so tarihin annabi ya mutu ya ratsa jini da tsoka mu karasa dan tunda suke ce min lokaci yayi sai ce to ya haɗu da annabi wa huwa min aqaba yana aqaba wa huwa yarhiha ai kun za ana jiba al aqabatul akwai gurin jamra jamratul kubra to sai haɗu da shi a wannan gurin jifa fakala sai ya ce alakum hadi kasa ya rasulullah shin wannan take barce ku ne ku kadai ya ma'aikin Allah me yake magana me yake tambayar annabi akai kirani ko ta mace ko ko ko ibrahim ko jifa da ya kalli annaba ne za su islam yake wannan ya ke bance ku ne ko ku kadai ya ma'aikin Allah kalin da yake la a ballil abad ta shafi kowa har abada to da me yake kun ga ni sabani ikhtalafu kirani magana ake akan nau'in aikin hajjin ko ko akan diban da ya zo ya tanda shi yanzu a nan akaba ne a jamra na akan yanayin aikin hajjin idan ka je aikin hajjin ka yi dabara cewa domin aikin hajjin ai sai an yi diban dabara ce da wayo na malam Muhammad ka kai dabara domin bai da za ka yi aikin hajjin dole sai ka yi wannan diban kun fahimta da ke ko idan kuma kake jifa ne kawai to ya shafi duk wanda zai ko wanda nau'in aikin haji idan ya zo domin an ce lil abadi saboda haka har abada duk wanda ya zo ya gama aikin haji ranar sallah ai kun ga bayan nan yana da ayyuka guda hudu ranar sallah ayyuka hudu ne akan sa zamu zo nan gaba mu wanda idan ya guda ɗaya za a ce yayi at-tahallulu sughra sannan ya zo ya sauran akwai nan gaba za mu karanta su to saboda haka kowa ya shafe zai ji ba da wani haka ba ya je ji ba wannan shine a dunkule abubuwan da muka karanta abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah muka kwakin sarki ya zai mana sati ne zuwa za mu tashi babu fil uqubi wa qawlihi ta'ala thumma afidu min haythu afadan nas muna kuma Allah da sunan kyawawa dabbobin zama ɗaukaka marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya ku da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyarmu yanayi da ake ciki na rashin lafiya da zazzabi da mura da sauran rashin lafiya muna ko Allah ya yaye mana waɗanda suke gida da asibiti Allah ka ba su lafiya ka sa ya zama musu kafara muna ko Allah da sunayen da kyawawa da dabbobin zama ɗaukaka waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka jikan idan ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da kyau da imani Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure suka ko a gaba Allah ka shiga lamari Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله